فأغثنا يا من هو الغوث والغيث والغوث إذ أجهد الورى الأواء والجواد الذي به تخرج الغمة أنا وتكشف الحوباء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء يا شفيعا للمذ يا شفيعا للمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء جد لعاس جد لعاس وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استهياء ولكن تنكر استهياء وتداركه بالإناية ما دام له بالزمام منك ظماء أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء كل يوم ذنوبه صاعدات وعليها أنفاسه صعداء ألف البطانة المبطئة السير بدار بها البطان بطاء فبكى غمه بقسوة قلب ذنبه فبكى غمه بقسوة قلب نهت الدمع فالبكاء مكاء وغدا يعتب القضاء ولا غدر لعاس فيما يسوقه القضاء أوثقته من أوثقته من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرماء ما له حيلة سوى حيلة الموثق إما توسل أو دعاء راجيا أن تعود أعماله السوء بغفران الله وهي هباء وهي وهي هباء أو ترى سيئات سيئاته حسنات فيقال, فيقال استحالت السهباء كل عمر تعني به تقلب الأعيان فيه وتعجب بصراء رب عين تفلت في مائها الملح تفلت تفلت في مائها الملح فأضهى وهو الفرات الرواء وهو وهو وهو الفرات الرواه رواء آه مما جديت لو كان يبني ألف من عظيم ذنب وهاء أن تجي توبة نصوها وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجسم إعوجاج من كربتي والخناء كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا ولمتي شمطاء وتماديت أقتفي أثر القوم فطالت مسافة واقتفاء فورى السائل بن وهو أمامي سبل وأو سبل وعرة وأرض أراء حمد مدلجون جب سراهم وكفى من تخلف من تخلف الإبطاء
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة شرين دا دايا وطن سفر وطن نبيو كالندر مسلنشي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara na da dubu biyu a dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da tara ga watan oktoba a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da alhamziya a wallafar babban malami ko kuma babban adibi a shine muhammad ibn sa'id al-busiri rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma tarihi nasa wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha bakwai kuma littafi kamar yana ban kwana insha Allah ta'ala shi yasa daga yanzu duka abinda za a karantu za a karatu to kamar khatima ne da kuma marufi na littafin a wanda cikin iko Allah an fara shi kuma gashi da ba zai wuce daga wannan darasi a samu darasi guda biyu ba kuma littafi ya kare muna roƙo Allah mu ɗaukin sarki da fa'idar da ke ciki Allah ya ba mu kuma ya karfafe mu da sake sa wani sabon littafi wanda shi ma za a ci gaba da karatu a to kamar da na faɗa shi ne darasi na goma sha bakwai da za mu tashi shafi na talatin da hudu a inda yake yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya yabi a sahabban manzon allah wasu daga cikinsu da kuma tafsilan wanda ya sake dawowa kuma ya yabe su jimlatan gaba daya sannan ya yabi ahlul baiti zuriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dama wannan shi zai karantar da kai cewa biye da za ka yabi mutum to yabon wani nasa wanda shi wannan din yake so to ya shiga cikin yabo gare shi idan ka yabi 'ya'yan mutum ko zuriyarsa ko waɗanda da yake da alaƙa da su ko yake son su to wannan wani babe ne kuma na yabo gare shi hawa yau ba fita mawdu'i ba ne da an yabi ahalul baiti ko an yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hawa yau dai ana nan cikin yabo ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ya ci gaba da cewa a kamar addu'a yake yi ta tawassuli irin nasu wanda wasu ke ganin ana iya yi a yi tawassuli wa istigasa ga waɗanda ake kyautata ma zato a nemi agajinsu wanda kusan shi alistigasa magana wadda take guda babu wani saɓani to wannan baya halatta a nemi agajin wani ba Allah ba Allahumma sai in abin da shi wannan din yake iyawa duk abin da yake yana daga cikin makaduratul insan abin da aka baiwa dan adam dama yayi to ba laifi dan ka nemi agajinsa ba laifi bane hawa duk abin da ya buwaye dan adam to ba za ka ce za ka nemi agajinsa a ciki ba haka kuma shi kan shi abinda mutum yake iya wannan malamai suka ce da da ƙaidi da sharaɗin yana raye kuma yana kusa da kai to sannan ne za ka iya neman agajinsa ya agaza maka misali idan mutum ya riga ya bar duniya to kaga tashi ta riga ta ƙari ba wani abu da zai iya agaza maka ko kuma kai kana wani wuri shi kuma yana wani wuri mai nisa to a nan da ce za ka kira shi aga za maka koda abin da zai iya ne shi ma wannan kaga abu ne wanda shari'a ba ta yadda da shi ba to da haka istigasa wadda aka halatta to dole ne ya zan abu ne wanda ɗan adam yake iyawa Allah ya ba shi dama ya yi wannan haka kuma lokacin da kan nemi agajin nasa kuma yana jinka yana yana jinka kamar lokacin da kake jin yunwa sai ka ga wani wanda yana da halin ya taimaka baka da abincin da zaka ci to sai ka roƙe shi wani yunwan nan da nake ji ka taimaka min da abincin ci sai ya baka abincin ka ci ka daina jin yunwa ya taimaka maka cikin abin da yake iyawa ko za ka fada cikin wata halaka misali sai ya zo ya kubutar da kai ka zuwa da ana kira sa alistigasa to ba zai yi kuma ka ce a'a bari in yi addu'a akwai malami na gari kaza ko ƙasa kaza ya taimaka min kan halin da nake ciki game da wannan yunwa da nake ji ba ko kuma wannan bala'i da yake son ya ya same ni wannan ba daidai ba ne to wannan sai a tantance wayan ga abubuwa to amma galibi duk abubuwan da zai faɗa nan suna da alaƙa ne da ranar tashin kiyama ba wai nan duniya ba duk maganganun da zai faɗa waɗanda za mu karanta to suna magana ne akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai bashi na na ashafa'atul uzma ceto wanda yake mafi girma to shine sai fara da cewa fa agithna wato ka taimaka muna ka kawo muna dauki ka kawo muna agaji ya man huwa al-ghawsu ya wanda yake agazawa al-ghawsu anan shine al-mughith min babi itlaq al-masdar وإرادة اسم اسم الفاعل saboda haka an saki sunan mazdari ne ko kuma an saki mazdari ne amma ana nufin kuma mai aiki shine ismul fa'il wanda a larabci wannan ya halatta da alfa'il ismul fa'il ismul maf'ul almasdar wa'annan guda uku ko ne kana da damar ka kawo wani a mahallin wani dukkaninsu dukkaninsu kamar yadda shek abdullahi gondo yake faɗa cikin alfiyarsa ta ilimin tafsiri ko kuma ulugul qur'an ya yi magana akan wannan ya yi magana sosai akan wannan cewa kowannensu tana iya dorawa a mahallin wani to haka za mu ga ƙur'ani ma yana amfani da wannan to shine yake cewa ya man huwal ghaus ya wanda yake mai agazawa wal ghaisu ya wanda yake hadari ne eh al ghais da biyu yana nufin hadari al ghaus na farko shi kuma yana nufin mai taimakawa a me yasa ya sifanta annabi da waɗannan lafuzza guda biyu saboda babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama ranar tashin kiyama zai agaza ma mutane a lokacin da suka shiga wani yanayi na buƙatuwa a yi abin da ake kira alfasu a rarrabe a yi hisabi kowa ya san matsayinsa wannan agazawa ne haka annabi sallallahu alaihi sallama siffanta shi da cewa da ya yi alghais hadari mai yawan ruwa kowa ba ku hadari shi ma wannan duba da cewa wannan taimakon zai shafi kowa zai taimaka ma kowa a wannan lokaci to shi yasa ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wayannan kalmomi a guda biyu saboda haka yana magana ne a a rada gobe kiyama ba a nan duniya yake wannan magana ba to a wani lokaci ne wayannan abubuwa za su faru agaza wa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma taimakonsa wanda yayi kama da ruwa to shi ne ya ce iza lokacin da alla'awa'u wancan na ƙarshe alla'awa'u tsanani ko kuma wahala mai tsanani a jihadal wara ta wahalar da al'umma ta wahalar da halittu shi ne a farfajiyar filin ƙiyama kenan to a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama almugis zai zama mai agazawa sannan a wannan lokaci ne taimakon nasa zai zamo kamar alghayr kamar ruwan sama kamar ruwan hadari والجواد الذي به تفرج الغمة والجواد النبي صلى الله عليه وسلم شيني من يوان كوتا شيني الجواد من يوان كوتا allazi wannan da bihi a dalilinsa bi din nan ba usbabiyya ce a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama al-ghummatu wato bakin ciki da damuwa to furaju za a yaye shi saboda wannan lokaci kowa yana cikin damuwa hatta annabawa amma a dalilin wannan ash-shafa'a din da annabi sallallahu alaihi wasallama zai to kuma kowa damuwarsa za ta kawar a wannan lokaci anna akan mu wa tukshaful hauba'u kuma a dalilin annabi ake ainihin yayi wato duk wani alhauba wani zunubi daga alhaubu ne alhaubu ko alhaubu eh innahu kana huban kabira to wannan shine shine zunubi ko kuma laifi duk yana iya ɗauka ya ce alhauba'u yana ɗaukar zunubi yana ɗaukar kuma laifi duk dai abu ɗaya ne don zunubi ba zai tabbata ba sai an yi laifi to shi da ya ce wata ku shafa kuma ana yayi alhauba'u laifi da zunubi a dalilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rahiman ya wanda yake mai jinƙai mai tausayi bil mu'minina ga mu'minai kamar yadda annabi Allah maɗauki sarki ya sifanta shi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne bil mu'minina raufur rahim saboda haka mai tsananin jin kai ne da tausayi ga masu imani sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci shine yace idza ma zuhilat ba zahilat bane sai a gyara idza ma zuhilat a lokacin da aka shagaltar da الرحماء الرحماء جمع رحيم a lokacin da aka shagaltar da masu tausayi an abna'iha daga barin 'ya'yansu wato lokacin da aka shagaltar da masu tausayi su ne mata lokacin da aka shagaltar da mata masu tsananin tausayi an abna'iha daga kitabatun 'ya'yansu eh to a wannan lokaci shi ko annabi sallallahu alaihi sallama a wannan lokaci ne tausayi ne zai bayyana a wannan lokaci eh yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arba wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara to wannan shine a wannan lokaci duk wata mata mai shayarwa ce ko mai ciki ce to ba shi ya gabanta ba za ta aji abin shayarwar ta ya gaba takanta take yi haka duk wata mai ciki to koda cikin lokacin haihuwarsa bai yi ba to a wannan lokaci za a haife shi to a iya wannan lokaci ne shi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tausayinsa zai bayyana daidai lokacin da iyaye mata ribere da suke da tsananin tausayi akan 'ya'yansu a ba ta ‘ya'yansu suke yi ba za su yi tabbatunsu amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya tausaya wa al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam ya shafi'an ya wanda yake mai ceto na ga masu zunubi a yaushe yake ceto shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza a lokacin da albura'a'u marasa laifi irin kamar annabawa da manzanni ko su ake tunanin kaga su ba su da wani laifi to a lokacin da albura'a marasa laifi barrantattu daga laifi ashfaqa suka ji tsoro min khawfi zambihi daga jin tsoron koda yana da zunubi da zai iya yiwa Allah shi kama shi da shi ko ya kama shi a dalilin wannan zunubin to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya ceto rana ce ma'ana hadda annabawa wanda abbarrantattu ba su da laifin komai sai sun tsorata daga wani laifi saboda akwai wasu abubuwa da suka yi wayanda suna tunanin wayannan suna matsayin laifuffuka mai yiwa kuma Allah zai iya yi musu hisabi akan wannan to amma a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya cece masu laifi jud ya annabi kai kyauta li'asin ga wanda yake mai sabo wa masu waya ko kuma jud yana iya daukar fi'ilud du'a'i ne addu'a ce daga Allah subhanahu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jud ya Allah kai kyauta ta karɓar tuba li'asin ga duk wani mai sabo to haka sani wa masu waya huwa al'asi ba wani na ne an mai sabo ba ni ɗin ne don karkaji na ce ka yi kyauta ga wani mai sabo ka ɗauka ko wani nake nufi a'a wa masu waya huwa al'asi ba wani ne an mai sabon ba ni ne kenan ya ɓoye sunansa ko to zai gaya ba da dalilin da yasa ya ɓoye sunansa ya ce walakin sai dai tanakuri ba tu ba ta tanakuri ɓoye sunana da na yi istihya'u saboda kunya ka ne ya Allah kunya ka nake ji kashe waya mana ku har yanzu ba ku saba da ladabin karatu ba kunya ka to shi yasa ta ce shi yasa na mai da suna na na kira mun san na kira ya babin na hauko to shi ne ta na koyi ɓoye suna na kawo suna na a matsayin na kira kaga cewa ya li'asin da kira ga wani mai sabo bai kawo ma'arifa ba da ya kawo ma'arifa kaga kenan sananne ne to dalilin yin wannan shine yace istihya'u saboda kunya ya ce wata darakhu ka haɗa shi ka riskar da shi bil'ina ya ce da kulawarka ya ubangiji ma dama muddin azzumamu ko azzamamu ratayuwa lahu ta tabbata gare shi bizzimami tare da alkawali minka gare ka mana muddin ya ratayu shine azzamam muddo akwai akwai ratayuwa dawwamammiya akwai alaka tsakanin shi mai saban nan yana nufin ni albusiri bizimam na rike alkawali alkawalin sonka da yi maka da'a da biyayya to muddo akwai wannan to ka riskar da ni da kulawa ka riskar da ni da kulawa karka kyale yace al'amalu wal malu kaga ayyuka wal malu da dukiyoyi akharatu su sun kamar da busiri sahun baya an busa kaho an zo filin kiyama madadin a ga albusiri gaba ko a gan shi gaba gaba wajen ayyuka alheri amma ga shi baya to akwai wasu ayyuka waɗanda suka jinkirtar da shi amma qaddama salihuna daga barin abin da mutanen kirki suka gabatar wal agniyawu da kuma wadata shine as-salihuna sun gabatar da ayyuka ibadu al-amalu salihah al sun gabatar da kyaututtuka da sadakoki da zakka da makamantansu to shi ko duk bai ba saboda ka ba yadda za a ce sahun su shine nashi dole ya zama baya su ne gaba duk wanda ya fi ka aiki na kwarai to zai shiga gaba gare ka ko da nan duniya kana ganin shi kamar ba kowa ba in dai aikin da yake yi Allah yana son sa kuma Allah ya gamsu da wannan aikin to Allah madaukin sarki zai fifita shi a kanka kulla yawmin ba kullu bane kulla yawmin maf'ulun ma fihi ne kulla yawmin kowane yini zunubuhu zunuban shi wannan mai sabo albusiri sa'idatun masu hauhawa ne masu hauhawa ne kullum laifi yake in yayi ya gobe yake cewa wa alaiha kuma akan wannan zunubban anfasuhu wato shedarsa ya ce su'ada'u su ma masu tashi sama ne kullum ma'ana numfashinsa mai hawa ne yana yi sama akan ayyukan sabo bai ma'ana shi gaba ɗaya can rayuwa ce ta ƙari bai da aiki sai sabon Allah su biya in kaga ya numfasa kaga numfashinsa ya tashi sama to kan sabo ne to duka wannan ana kiransa da izharu dhuf izharu dhuf mutum ya dinga bayyana rauninsa a ilimin balaga kamar yadda annabi zakari ya yi menene yake cewa wa ana al'azumu minni washta'ala ar-ra'su shayban to wannan ana kiransa a babin balaga izharu dhuf mutum ya dinga bayyana rauninsa da kasawarsa akan abin da Allah ta'ala ya neme shi da shi wannan sifa ce ta mutanen kirki bayan ka ji mutum da ji aka ni ai ibada kaza da kaza nake yi ana cika baki to wannan shedan zai galaba a kansa ko da kana yi to koyo shi ka dinga karanta kanka ka dinga nuna cewa abin da kake yi bai taka kara ya karya ba ba wani abu bane to amma da lokacin da ka zo ka ga mutum na buga kirji shi fa eh yawwa kwana kaza sai ya sauke qur'ani kaza kaza sai yayi kaza sai ya taimaka to wannan ba hanya ce ta mutanen kirki kuma akwai alaman jahilci ga mai wannan magana al'insani layi zaki nafsa mutum ba zai tsarkake kansa ba ba zai tsarkake kansa ba zai ce ni kaza ba ne sannan mutum ba zai girmamar da kansa bai ce aini babba ne to sai ka bari waɗanda sun san kai babba ne su faɗa amma kai ba sai ka faɗa ba alifal bitinatal mubatti'atas sairi to shi wannan mai sabon alifa ya saba shine alifa alifa ya saba da albitinata cika ciki shi bai da aiki sai cika ciki da zaran zai ci abinci a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza yayi ta ci sai ya ji ciki ne ya cika to shikenan da ciki ya cika kuma ɗayan biyu ne ko dai bacci ko a saba ma Allah amma duk wanda ya cika ciki ciki ya yi bom to yana da wahala ya yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da wahalan gaske to shi yasa ba sifa ce ta mutanen kirki ba shi yasa sunna ta tsare da za a ci abinci abincin da ka san yana cika cikin ka aka ce ka kasa kashi uku sai ka ci kashi ɗaya sannan ka sha ruwa a madadin kashi na biyu saura kashi ɗaya shi kuma a bar filin shaida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ka zo kai baƙe baƙe a to wannan ai ko a lafiyance a likitance ma yana cutarwa bale a addini to cutarsa ba ga addini ta fi girma don da an cika ciki to sai haka mutum na haka ko karatu aka kaga mutum na kwana in dai ba wani rashin lahiya gare ba eh ya yi mi ya cika ciki ko sai Allah ya je ga eh sannan wanda yana nuna mana ashe daga cikin dalilai mu'awwiqat anil ibada ababen da ke kange mutane daga bautar Allah shine cika ciki duk sanda kake son kai da ga Allah subhanahu wataala karatu ne kiramin laili ce menene to karka cika ciki gashi ne yana kawo illa dalilin da yasa ya zama baya ya zama mai sabon Allah shine dama ya riga ya saba ma jiki ne da cika ciki kuma wannan cika ciki yace al-mubatti'ata sayl al-mubatti'ata as-sayl yana kawo jinkirin tafiya kai ko tafiya ma za a yi sai kaga an bar shi baya eh ko ba haka bane eh tafiya ma an ce za a je wuri kaza mai dan nisa haka sai kaga sai an hango ko sai an tsaya ana abin da ana jiran sa bai ya tafiya ciki yayi nauyi to asaira ne yana nufin tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wanda yake yawan cika ciki to za a tafi a bar shi a baya mutanen kware za su sadu da ubangiji shi fa yana can yace tafiya bidarin zuwa ga gidan lahira zuwa zuwa ga gidan lahira biha a dalilin cika cikin nan yace biha a to biha gare ta ita gidan nan da aka ambata biɗin nan sai ta zan zarfiya aifiha a cikin gidan nan da aka ambata na lahira albitanu masu kattan ciki su ne albitanu masu kattan ciki bita'u za ka gansu masu zama bayan ana tafiya ba da su ba ga wasu can su har sun samu sun sadu sun kai inda ake bukata amma su suna can suna shirin nisa ne ana musu tafiya cikinsa ya yi nauyi to shi ne so da haka ko ibada za a yi in mutu ya cika ciki ne sai hagayen an zo wajen ibadan nan sai kaga bai iyawa in sallah ake yi sai kaga ya ce ya gaji in karatu ake sai kaga ya ce ya gaji bacci yake ji jiki ne ya yi ciwo wane ne wane ne kai ne na ci to ba dole kanka ya ciwo ba tun da hadda wurin sheda ba raga ba komai ka taushe eh wai kai zariya ma yawa son haka wai kai kiba kai karfi haka wani ke dauka wai shi abin da yasa yake ci abinci da ya saboda ya karfi sosai eh kare je neman aure a ce yunwa gare to ka ji illa cika ciki ko da shi da ya ce albitanu masu kattan ciki bita'u masu zama baya ne kuma dama katin ciki inda ba na halitta ba ne abin zargi ne akwai maganganu da dama da suka zo akan zargin katin ciki amma Allah haka ya halice ka to shi kenan amma dai kai ta cin abinci sai tumbinka ya taso to wannan abin zargi ne ga shari'a to sai a yi takatsantsan ko? sabaka to shi wannan bawa mai sabo ya zan mai kuka mai kukan zambahu zunubin sabi ƙasa wata kalbin saboda zuciyarsa ta bushe zuciyarsa ta bushe kuma wannan zuciya saboda bushewarta na hatin dama sai ta hana hawaye su zo har da kuka baya yi wadda zuciya ta bushe eh to za ka ga kuma ba wani kuka ba tsoron Allah ke eh falbukau amma dan kukan da yake in kaga yayi kuka mukau to fito ne da ake yi mai kama da sautin tsuntsu shi a kukan da yake amma wannan kuka na al'ada na ɗabi'a baya yin shi sai dai ka ji shi yana fito da sauransu yana bushe-bushe shi a ɗabi'a ta wagada ya zamo ya atibul qada'a yana zargin hukuncin Allah eh da ka tambaye shi wani ya haka yace to ai haka Allah ya kaddara ni na ya zan fita daga kaddara Allah ai hukuncin Allah ne da Allah bai hukunta ba zan shagiya zan yi zina zan yi sata ga wani barawo da naga an kama ana so da wasu na ta azabtar da shi don Allah ku yi haƙuri me yasa kai sata wallahi kaddara Allah ne kuma kaddara Allah zai ta sa an haka maka duk kaddarori ne da Allah ko to shi ne hakko yaushe masu laifi za ka ga suna zargin hukuncin ubangiji abinda Allah ya hukunta wanda kuma babu alaka babu alaka shi Allah kawai ya hukunta abu kaza zai faru amma bai tirsasa kowa ya yi kaza ba wala uzura aiko babu hanzari babu hanzari la'asin ga mai sabo fi ma ya suƙul gaɓa'u ga abin da hukuncin Allah yake gargada mutum zuwa gare shi ba hanzari ranar gobe kiyama Allah ya tambaye ka me yasa kai sabo kaza ka ce Allah hukuncinka a'a wannan ba hujja bane eh haza laysa bi hujja me yasa ka sha giya Allah kaddaraka ai ka ce inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadarin laisa haza bi hujja ba uzuri bane kowa ya san wannan me yasa saboda malamai suka ce babu aljabru babu tilastawa ba wanda an ka tilasta ya yi aikin kware ko kashe aikin kware babu an gani abinda Allah ya ce imma shakiran wa imma kafura in ka ga dama bawan Allah ka zama musulmi ka gode wa Allah in ka ga dama bawan Allah ka ɗauki kafirci ka ɗauki kafirci saboda haka Allah ta'ala bai tursasa ka ba an gani yau wa man sha'a falyakfur wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafurta wanda ya ga dama ya imani hukunci ne na Allah subhanahu wata'ala to shi wannan bawa duyunun akwai wasu basussuka jam'u daini wasu irin basussuka masu yawa na kira littakasir ai duyunun kasira basussuka masu yawa ausaqathu su suka daure shi suka yi mai da bai biya mini zunubi daga basukan nan daga zunubai karka doka ko bashin kuɗi zunubi ma bashi eh duk ka saba ma Allah to ka ci bashi ba wai sai bashin dukiya bashi ba duk ka saba ma Allah to ka ci bashi to wayannan ba su suka masu yawa daga zunubai su suka yi mai da baibiya suka kasa barin shi ya je ko'ina ya ce kuma gashi ba su sukan nan an samu algura ma'u masu biyar bashi shaddadat sun tsananta fikiti ba'iha akan cewa dole sai ya biya to ya zai eh misali kawai mutumin da ya ci bashi bashi ya mai yawa kuma waɗanda ya ci bashi su suka tsare su suka ce su babu abin da za a yi lallai lallai ya tabbatar da ya biya kuma bai da abin biya da shi an misalin mutumin da ya ɗauko zunubai masu yawa an lalaba kuma babu lada to shi ne misalinsu bayan tashbihi to kaga akwai matsala nan ne hatta kai ga a ce to ai sai a yi masa gwanjo idan har ya bar wani abu in bai bar wani abu to daɗa harka ta lalace sai a kwaso zunubban waɗanda ya zalunta sai a loda masa to da haka mutum ya zo ran tashin kiyama zunubi ya yi yawa babu ladar da za ta goge wa'annan ayyuka zunuban to sai a ƙara tula mai zunubai ya ƙara yi buta tunda bai da amfani shine yace malahu hilatun gashi bai da wata dibara bai da wata dibara siwa face hilatil musaqi dubara wa irin ta wanda an ka daure to wanda an ka daure ne ya dubararsa hmm? a yana da dabara shida da dabara ga dabara nan za a faɗa in ba ku sani ba sai ku bari a gaya mu in ma tawassulun ko dai shi kamun ƙafa to da Allah a taimaka ya dabara ba ce to don me za ku ce bai da dabara wadu'a ko shi addu'a duk wanda an ka daure to ga ita dabararsa eh to wanda zunubi yawa yawa to wannan kenan ko dai shi kamun kafa eh yayi tawassuli kenan ko kuma yayi addu'a a kwanci shi domin yin haka rajiyan ya zamo mai kauna a amaluhu su miyagun ayyukansa an ta'u da su dawo wahaya haba'u su koma kamar kura bi gufranillahi saboda gafarar Allah mana gaba ɗaya sai a tara su a sheƙe su a yi watsi da su sai yawa ya gari bai da zunubi ko kwaya ɗaya kamar yadda Allah zai wa wasu kyawawan ayyukan wasu wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura to haka Allah zai wa sallar wasu da azumin wasu da zakar wasu da komi nasu na alkhairi Allah zai tattara su Allah ya ce faji Allahu haba'an mansura sai mai da su kamar kura sai mu sheke su ko da zai zo yana tunanin ya yi shekara arba'in yana sallah babu komai Fim, Allah ya sheke abin shekara kaza yana azumin ramadan babu zakka to shi yasa kai dai ka roƙi Allah in ka yi ibada ka samu muwafaka hmm? to irin wannan shi yake son a yi a akasa masa a tara zunubansa a sheƙe su su koma kamar kura to in yayi tawassuli tun da dai yanzu bai da mafita a ɗaure yake ko in kuma ba a samu wannan ba autora sayyatuhu ko kuma a ga miyagun ayyukansa hasanatin su koma kyawawa eh ma'ana a juye miyagun ayyuka sai su koma kyakkyawa eh kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa me ya faɗa a suratul furqan hmm yawa yubat menene ko karanta ayat eh ba ya kura tabargaza a qur'ani yubaddilillahu eh Allah shi ne lafzul jalala shi ne fa'il to Allah ya ce menene wa ula'ika yubaddilu ula'ika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat eh wa'ancan da suka cika sharuɗan abin da aka ambata to Allah zai canza ayyukansu miyagu sai su koma kyawawa to shine yake faɗa anan fayuqalu to a irin nan za a ce to an samu canji kenan ko baki ya koma fari zunubi ya koma lada to shine ya ce a nan ne fa yuqalu sai a ce istihalatu sahabau giya ta koma koko to shi kenan ba sai ka sha abin gaba a to asaba giya biswadi da hababba eh a lokacin da zunubi ya koma lada yi ke gina haram ya koma halak eh idan giya ba wani sanadare aka samu ta ba malamai suka ce ta canza ta koma kunu ko ta koma lamurje kun san lamurje sha to shi kenan inda ba inda da kanta ne ta juye da wasu malamai suka ce babu komai amma ya an samu ta wani chemical ko wani sanadari ta koma kokon ko ta koma lamurje ko abin da ya kama da wannan tunan ne malamai suka ce bai halatta ya amfani da shi ba amma in karan kanta ne ta samu ta hawili daga siffanta na giya ta koma wani abu na halat to shikenan ta zama halattacciya to wannan magana ce yake ishara zuwa gare ta kullu amrin kowane irin al'amari ta anibihi ya kai dan uwa da zaka tsaya ka himmantu da shi wannan ka'ida ce zai baka da shawara duk al'amarin da zaka tsayu ka kula da shi to yace tuqlabul a'yanu fihi to anan ne zaka ga an juye a ayanu zatoci sun koma wani abu na daban ma'ana ba abin mamaki dan uwa idan ka himmantu da addu'a da roƙo Allah subhanahu wata'ala da tuba to tarin zunuban nan naka da kake gani sai Allah ya juye su ya mai da su wani abu na daban Allah yana iyawa ya sha jujjuye abubuwa daban-daban ya canza su ya mai da su wata kala ya juye wasu mutane ya mai da su birara wasu ya juye su ya mai da su aladu wasu ya kife duniyarsu ya mai da sama ƙasa ƙasa ta koma sama duk wannan ganin damar Allah yana iya wato in Allah ya ga dama sai ya juye miyagun ayyukan ka su koma kyawawa Allah ya ga dama sai ya juye zuciyarka daga tunanin abin da bai da kyau zuwa ga abin da yake mai kyau kamar da yawa wasu sun musulunta wasu sun zamo bayi na gari a dalilin wannan to shine yake baka shawara duk al'amari da zaka tsaya ka kula da shi to tuqlabul a'yan fi eh ana jujjuya ainoni ma'ana zatoci a kansa wa ta'jabul busara'u kuma anan ne masu basira za su dinga mamaki eh duk wanda adda basira a wannan lokaci ne zai mamaki misali irin mutumin da za ka kai tsaye ya canza kila da shan giya ya kai kaza da kaza ya kai waye waye amma daga baya sai ka ga dawo mutumin kirki ya yi ma waɗanda sun kai shekaru suna aikin kware zama mutumin kirki amma da su ne shaye-shaye neman mata sata tabargaza da na san wani yake bani labari ya ce a da shi duk wata tabargaza a duniya inda ta ɗauki sunan tabargaza babu wadda bai yi ba amma yanzu shugaba na ma na majalisar malamai na wani gari ya ce amma duk wani iskanci babu wanda bai ya ce haddasa ta da shaye-shaye ce duka duka babu abin da bai ba barikanci babu wanda bai ba amma yanzu Allah ya juye shi ya dawo yanzu wai ma shugaba ne ma malami ne ma yanzu wa'azi yake shugaba na ma nan majalisar malamai ba ma na jahilai ba to kaga ana samu wannan ko to kaga wanda ya san shi wancan lokaci ya gan shi zai dinga mamaki ya ake wane can ai kuma ana da samun akasi mutumin kwarai sai kaga ya juye ya koma mutumin banza Allah yana wannan ko ka ga mutum kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa cikin madarijus salikin yace akwai mutanen da sura su ta dan adam ce yace amma da kwakwalwarsu da zukatansu irin na dabbobi ne yace wani zuciya ta irin zuciya alade ce da zuciya ta da ta alade yace misilan da misilin ne wani zuciya ta da ta jaki jaki wannan ya ce ba su da bambanci wani zuciya ta da ta kare ba su da bambanci haka ya ta kawo haka ya ta kawo ya ce to haka hau wajen kwakwalwa shi da za ga wasu suna abubuwa sai a ce ba su da hankali a'a kwakwalwar ce tasu Allah ya juye sai mayar da irin ta wasu halittu ta daban don da ka saki layin abinda Allah ya halicci dan adam a kan shi to za ka yi kama da wata dabba ne daga cikin dabbobi bishiyar za ka yi wani an ce zuciya ce ba ta da kyau wani an ce kwakwalwa ce ba ta da kyau ba kyau na abba ta ba Allah na ya mirɗe ta eh kamar yadda Allah ya faɗa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra to haka Allah yake so da haka ga abin da addaidai shi gaba ɗaya zuciya sai ba ta ganinsa ga abin da akwari shi in ya gan shi zai ce ma baƙi ne to irin su ne duk yadda za ka yi wa'azi duk yadda za ka ja aya duk yadda za ka jayo dalili ba su imani khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim inna lillah to irin su ne to yace haka suke da shi yasa yana da kyau mutum ya tsare fitirar da Allah ya halice shi a kanta eh saboda haka wani da kake ganin shi mutum ne a sifa kawai yace amma ta fuskar tunani da zuciya bai da bambanci da alade bai da bambanci da kare bai da bambanci da jaki bai da bambanci da haka ya ta kawo su badarijus salikin a mujalladinsa na farko to haka suke rubba ainin ya ce da dama ya annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wata idaniya ta falta da ka yi tofi fi ma'iha almilhi e wadda ruwanta da ruwa ne na kanwa na gishiri baya da daɗin sha akwai rijiyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo aka ba shi labari wannan ya faru a makka akwai wata rijiya da wasu suka gina yadda malaman tarihi ke kawowa to rijiyar sun kyautata gina yadda ya kamata amma kuma ba ta da daɗi su ku abin na damunsu da suka zo suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama kuka ya rasulullah rijiyar nan zamu mun tona ta yau lokaci kaza mai tsawo amma ga kaza ga ruwan ba daɗi annabi ya ce to ku je ina nan zuwa annabi ya zo suka buɗe rijiyar ya kalli rijiyar sai ya tofi a cikinta tun daga wannan lokaci shi ke ya ta koma mai mai daɗi eh har gayya ake yi ana an gaya ana zuwa ana shan eh sai wani daga cikin kafirai wani abokin abu jahali sai ya ce a tsaye wannan ba ko nuna ba ai shi ma yana iya shi ma ya samu wata rijiya ya tofi sai ta kama wari to annabi ya wasa da ana dan shan ruwan nata amma da ya tofi sai an karbe shi sai an karbe ta eh ibnu hisham ya ba da labari a cikin asiratul nabawiya akai to shine yake ishara zuwa ga nan fa abaha sai rijiyar ta zamo wahawal furat ruwan da suka zama masu daɗin hadiya shine al-furat arrawa'u kuma masu ƙosarwa wanda duk kishirwar da kake ji in ka sha sai ka ji ta gushi ahu mimma janaitu ma'ana ina jin raɗaɗi shine ma'ana ahu a wata lugan kuma aka ce a a ko ka ce ahu ko ka ce a bi ma'ana a tawajjau ina jin raɗaɗi ina jin zafi ina jin damuwa ina jin bakin ciki shine ma'anar kalmat min ma janaitu daga abin da na aikata na laifi hmm yace to amma kuma in kai laifi to dan ka ce ahu akwai wata fa'ida ai ba tuba kai ba ba addu'a kai kace Allah laifin da ne kaza ka gafarta min ba kawai dai wani abu kai na kuka da raki da sauransu to kenan wannan kalma wannan alif wannan ha babba ba su da ni ma fi fa'ida to shine yake cewa laukana yuguni alif da furta harafin alifin shine na farkon a din nan wa ha'u da furta harafin ha'u shine hudin nan in ce ahu to laukana yuguni da faɗin haka yana wadatarwa a ce yanzu na dawo abin nan da nake jin raɗaɗi ba na jin sai yanzu min azimin zanyi daga girman zunubi ya ce to da sai ita cewa a a a ko ahu ahu ahu ahu har sai na mutu ita to amma bai amfanarwa bai wadatarwa kawai dai sai dai ya ƙara maka takaici ko sai dai ƙara ma jin zafi mana in zunubi ya yi yawa to jin raɗaɗi da jin zafi wannan baya wadatarwa to shine lauka na yi guni alifu alifun waha'u da furta alifin waha'u suna wadatarwa min azimin zambi daga kawar da zunubi mai girma ya ce da sai in yi ta abin nan in yi ta furtawa sai shafe jawabu shafs sai ce amma ban yanke tsammani artaji ina kaunar attaubatan nasuha in samu tuba mai kyau ta gaskiya wafil qalbi nifaqu sai dai matsala ta cikin zuciyar nan akwai munafunci shi dai ne matsala akwai munafunci wafil lisani riya'u shi kuma halshe akwai riya tare da shi kuma gare su ne kamata a samu a taubatun naso to ga zuciya ba lafiya halishe matsala to wannan abin kuma illa ne duk sanda wayan abubuwa suka rataye ga ɗan adam bai taba tuba riya nan kuma zuciya ba tsarki ba tauhidi wa mata ya ce to mutumin da haka ya har yaushe yastaqimu qalbi zuciyata za ta zamo daidaitacciya har yaushe kai wannan abin da nisa walil jismi kuma ga gangar jiki na ewe jaju lankwasa ta tabbata ga duk ya lankwashe ya karkace wani hina'u da karkata me yasa min kibrati saboda tsohana yanzu ba ma komi nake iya yi na na aikin ibada ba jikin ma ya malkwaɗe ya lankwashe ba mai keke ba to shi yasa ake son ka yi ibada kamin ka kai wani manzi akwai wani mataki da za ka kai in ka kai to sai dai Allah ya sauwaka tsufa zai hana ma ka tsaya kai ibada yadda ya kamata ko ba haka bane shi yasa sai da na Umar kamar yadda ya zo cikin sayyid Bukhari ce ku yi kokari ku zama malamai tun kamin ku tsuha sannan tun kamin a baku shugabanci tafaqqahu qabla an tusawwalu kowa ya zama ya yi kokari ya zama malami kamin a zo a ce ai shugaban kungiya kaza ne ai shugaban kaza ne ai shugaban kaza ne shi yasa wani ma ke cewa in kan riga aka danna maka shugabanci kana ɗalibi to ka halaka ba ka zama malami ba za ka zama malami ba saboda illar shugabanci girman kai zai sa ma girman kai ka ji ce a yau ni shugaba ne zan je gaban wani yanzu na yi karatu illa na farko ke illa na biyu kuma kasaratul ashghal akwai mitin karfe kaza za a je wuri kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duka lokutan naka an yi haba ba haka rabi da su kai kanka ma ba ka da lokacin kanka ka zama busy kenan hatta mashghul ko ba haka bane eh to shi yasa sai na Umar ya bada shawara tafaqqahu qabla an tusawwadu duk da ibn hajar ya ce abinda ake nufi da kabla an tasawwadu kamin ku yi aure ku zama malamai kamin ku ya jagoi malaman da suka fassara haka ya ce dan an samu sufiyanu sauri yana cewa duk wanda ya aure to kamar ya hau jirgin ruwa ne ba direba ban gane ko ba ku fahimta ba idan kai ya aure to kamar ka hau jirgin ruwa ne a teku kuma babu direba malam sai ya kenan babu ba eh akwai hadari abinda ake so a nuna ma rayuwarka na bisa ga hadari don komi na iya faruwa da mutumin nan eh in yayi sa'a yana iya takewa in ya yi sa'a yana iya mutuwa wanda shi ya fi zama mafi ƙarfi ba shi ne azannin raji in ya yi sa'a yana iya tsallakewa da wahala kaca ya ce to shi ya sa wasu malamai suka ce abinda sai da na umar yake nufi kenan ya ce shi ya sa al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ta'akhara an zawaji hatta balaga arba'ina sana al'imam Ahmad sai da ya kai shekara arba'in sannan ya aure to in ka ji kana iyawa shi ke in ba ka iyawa kuma shi ke nan in kana ɗan shekara sha biyu sha uku kana iya kai auren al'amur wasu al'insanu suka ce a arabu bi nafsihi min gairi ko sahibu dare adara bi mafiya in kana iyawa to shi ke in ba ka iya sai ka je ka yi auren ko illa ka yi ta'addu'a Allah ya kai lafiya eh to sun in ana wa'annan bayanai sai su ce ai ana suka aure ba suka aure ake eh jama'a min ulama sun fifita cewa shagaltu da ilimi a lokacin kurciya to yafi sama da shagaltu da aure saboda aure min mu'awwiqatil ilm ta daga cikin dalilai da ke hana karatu zo suna cewa bai hana karatu wannan ba gaskiya ba ne akwai ilimin da ba za ka fahimce shi ba in kayi aure ba za ka taɓa fahimtar sa ba shi yasa al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi ya sa mai suna al-faqih wal mutafaqqih malami da mai da'awan malanta sunan littafin kenan waye malami waye mai da'awan malanta sun sai da ya kulla babi akan ita shi aurensa musahabbi ne matashi ya jinkirta aure saboda neman ilimi shi aurensa cewa in kana duk da an samu wasu malamai sun ce a'a za a iya gabatar da auren sai amma dai shi dai fahimta ta saboda ilimi faɗi gare shi to amma as-sawab shine mutum ya dibe yanayin kansa hadha huwa as-sawab mutum ya dibe yanayin kansa in ya je na iyawa ya yi in ya ji bai iyawa ya je ya auren sa ta rage na shi don ba kowa Allah ya rubuta sai ya zama malami ba wani karatun da yana yake amma tun azal Allah bai rubuta zai zama malami zalika fadlullahi yu'tihi man yasha eh to wannan shine kuntu na kasance fi naumati shababi a cikin bacci na kurciya lokacin da ina saurayi madadin in yi abin kwaye sai ni ta bacci ban yi karatu ba ban yi salloli masu yawa ba ban yi sadakoki ba duk wani abu na alkhairi ban yi ba fa mastaiqaztu kuma gane ban falka ba sai can karshe karshe ne farka illa walimmati shamfa'u ko da na falka sai na kalle gashin kaina duk yayi hurhura na hurhura kaga yan makara bacci bacci yayi nauyi ko eh wai bacci yayi ta yi tun yana yaro yana kurciya sai yana da bakin gashi yayi ta yi ko da ya falka daga bacci sai dibi kai ne furfura ta abin ta garwaye da bakin gashi eh to wannan shine ita kuma kurciya dama in ta tafi ba ta dawowa eh dama ne mai hikima ya ce abu uku kai hattara da su duk wanda ka rasa ha abara bai dawowa yace salasatul laysa laha iyabu alwaqtu wal jamalu wash shabab abu uku ba su dawowa duk yadda ka so su na ɗaya alwaqtu lokaci ka taɓa jan an ce jiya ta dawo jiya jiya ma da kusa to wannan ke saboda haka lokaci bai dawowa wal jamalu da kyau duk wanda adda ke ya bari kyan nan ya gushe to har abada ya rasa shi duk wani injimi na duniya bai dawo mai da shi washe babu da kurciya ka taba ji an ce ga wani saurayi ya tsuwa ya sake dawowa saurayi ya yi ribas to sai a kula da su ko wata ma daitu kuma yace sai na dogi aka tafi ina bibiyar asarar ƙaumi gurabu sawon mutanen kirki amma fa faɓalat masafatun tahiyar nan wallahi tsawo gare ta su sun riga sun saba ni ko ban saba ba kuma gani na biyu sawunsu kuma sannan ka yancin musu ce kuma amma fa tahiyar nan nesa ce waƙtifa'u kuma wannan bibiya ita ma ta tsawaita bibiyan ma tsawo gare ta sannan zangon tafiyan ma tsawo gare shi fasubulun ya ce wasu irin hanyoyi ne wa'aratun masu gargada tudu da gangara wa ardun ara'u sannan da ƙasa ce mai yalwa mai faɗin gaske irin sahara haka shine ara'u ya ce to fawara sa'irina shi ne ya ce fawara sa'irina wato ta mayar da masu tafiya baya wahum amami su kuma suna gaba gare ni eh ma'ana wayancan hanyoyi masu gargada ko da ƙasa mai yalwa sosai ya ce ta dawo baya ga matafiya su waɗancan da yake biya sawunsu suna gabana to yanzu an ce ƙasa na da gargada yau ko mota na jin daɗin binta eh ai akwai matsala direba ko to sannan ga haɗi ga tsawo to shi yasa ya ce tahiyan nan nesa ce sannan mutanen nan gaba suke gare shi sannan gargadan nan kuma ga ta sai ya hauta to duka dai wannan yana ishara ne akan cewa duk sanda ka yi sakaci aka barka a baya ka samu matsala man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasbu karka kuskura a barka baya ana karatu to karka bari a barka baya sallah ake yi karka bari a barka baya sadaka komai duk aiki alkhairi karka bari a cere maka eh karka zamo cikin masu cewa zahaba ahlud dusuri bil uzuri karka zamo cikin su hmm yace almudulijuna masu tafiya cikin dare ko yace hamida sun sun gode gibba surahum karshen tafiyar su ta dare gibbu shay shine karshen abu akhir shay surahun tafiyarsu ta dare ma'ana gibba surahun ƙarshen tafiyarsu ta dare to hamida su kan sun gode ma wannan tafiyar almudulijuna jam'ul mudliju almudliju shine allazi yasiru fil layl wanda ke tafiya cikin dare eh farko farkon dare din ma'ana su ba su ma gari bari gari ya waye ba tun farko farkon dare suka fara tafiya suna daidai da wanda shi ya kwanta sai da rana ta fito ai ko da rana za ta fito su sun yi mi ya ce wa kafal ibta'u ka ko ga zama baya ai ya tabbata ga man takallaba wanda an ka fita an ka bar shi ai da an fita an barka kai kana gida har an fita abokan tafiya ka sun tafi to ai zama baya ya tabbata gare ka ko akwai da za ka yi ba ka da hira ka ce bari in cin musu sun ce wa ne eh to kaga tahiyar nan tamu nesa ce ko ba haka ba yanzu uku na dare mu fara hanya ya ce a a shi bai tafiya cikin dare ai shi sai gari ya waye yau shi zai tafiya cikin dare shi kenan ya kwanta yana da bacci su kan son haka ma hanya bai falka ba sai wuraren takwas ko tara na safe ga rana ta fara zafi su kuma lokacin nan kila sun yi awoyi ma suna tafiya to kaga zaman ba ya tabbata gare shi tunda tun farko an fita ba shi ba to Allah ya taimaka to al-busiri kenan eh littafin gashi yana son ya kare kuma ya fara gadi abinda muka karanta daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh